خلاص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يبقوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يوم جمعة عشرين دبيو قوة رمضان hijiran ma'aikin Allah alaihi salatu wassalamu dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da sha biyar ga watan biyar haihuwa annabi Isa alaihi salam shekara dubu biyu da ashirin daidai mun dawo za mu ci gaba da karatun alkur'ani mai girma daga inda muka kwana jiya da fatan Allah subhanahu ta'ala ya mana muwafaka a cikin farawanmu da gamawanmu don alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akaramka Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
نعم إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء نعم.
وأمرت أن أكون من المسلمين
To alhamdulillah har yanzu dai muna a cikin suratul namli mun tayo shara mun taho zuwa ga kusan ta, wanda mun kwana akan aya ta 90 daidai inda Allah subhanahu wataala yake cewa man jaa bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faza'i yawma idhin aminun wa man jaa bis sayyi'ati fakubbat wujuhum fin nar hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun to bayan wannan sai Allah subhanahu wataala ya faɗi wasu umarni guda uku, wanda waɗannan umarni guda uku da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa ya zama cewa ya faɗe su ne ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama, amma ana nufin al'ummar shi. Daman da yawa za ka ji Allah subhanahu ta'ala ya faɗi wasu abubuwa a cikin Alƙur'ani, amma idan ya faɗe su ba yana nufin annabin ba ne, a'a yana nufin al'ummar shi. kamar misali aka zo mu Allah ce ya ayyu annabi taqilla ya kai annabi ka ji tsoron Allah annabi Muhammadu a wannan Allah na faɗa ne amma yana nufi da cewa al'umma annabi Muhammadu ku ji tsoron Allah kamar irin inna fata na laka fata mubina li yaghfira Allahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara ai shi annabin natural ma bai yin zunubi balle ma a gafarta mushi da haka sai ya zama cewa Allah na faɗin wasu maganganu haka, idan ya faɗe su sai ya zama ya yi maganar da annabi, amma dai yana nufin al'umma annabi. To nan, sai ya zama umarni ne Allah subhanahu wa ta'ala yake ma manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama kai tsaye, amma shi ma umarnin shi aka umarta ya yi don al'ummar shi ta koya. in mun kalli dukkan sa'irul ibadat in ka ɗauki sallah za a ji maganar da nauyi manzo Allah ba ya zo duniya bane dan yin sallah za ka ji abin gingira ko to amma yanzu idan ka ce a manzo Allah ya zo duniya ne dan yayi sallah a bashi lada irin ka me bambancin ka da shi a annabi ya zo ne ya koya ma mutane sallah dan su kwaikwayi irin sallar shi ba za su iya kamanta shi ba in sun koma zuwa ga Allah inda za a kai shi su je su makotace shi aka azumi aka zakka aka haji aikin haji ba manzo Allah na cewa ku zo anni manasikakum ku anshi aiki ibada ku daga hannuna sallah sai ce sallu kama ra'aytumuni salli ku yi sallah kamar yadda amma ya ce ku yi sallah irin tashi shi wa in yana sallah yana ganin gaba yana ganin baya ko kuma a cikin sallar shi da zai wani dalili zai gittaye magana sallar shi bata fashi ba kuma shi kadai ne aka samu yana ya zo ya iske an tada sallah ya kori liman ya zama liman kuma a ce sallar ta yi in ba manzon Allah ba ake da wannan kaga an aiko shi ne dan me dan ya nuna ma al'umma abin da za su koma zuwa ga gidan rahama sai Allah subhanahu wataala yake cewa ka gaya musu ya rasulullah inna ma umirtu an a'budu an a'buda rabb hadhihi al-balda inna ma harfu hasabin ne kadai umirtu ni an umarce ni ne an bani umarni an a'buda in bauta ma rabb hadhihi al-baldati ubangijin wannan gari nan an umarce ni in bauta ma ubangijin wannan garin abun kallo ana kalli rayuwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama tun wadda ba alamul zarr ba alamul arwahi daga shi sai Allah kadai kul in kana lil rahman walidun fa ana awwal abidi ko kalli zaman da manzon Allah ya da irin tasbihatun da ya da irin ayyuka wanda ya na ibada ko to yanzu duk wannan ibadar da ya ta miliyoyin shekaru bata isa ba sai da aka aiko shi kawai shekara 23 shine za a ce bauta ma Allah a abinda ake nufi Allah ya gaya mai wannan ne dan mu kwaikwayi ibada a wajen manzon Allah Allah ce an umarce ni in bauta ma rabba hazihil baldati ubangijin wannan gari nan albalda ya zo da ma'arifa wannan garin ma'ana garin makka kenan wannan gari na makka a da Allah subhanahu wataala yace ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bauta ma ubangijin wannan garin nan Allah ya keɓanci garin Makka ne da wata irin aukaka da wata irin daraja da wata irin martaba ai dan baku kunna ba za ku gane an kawo ba an gane ko dan haka wannan garin na Makka sai ya zama Allah ya girmama garin da cewa shine ummul qura uwar biranen duniya duk wani binni da sharafar da yayi to bai kai darajar garin Makka saboda me garin Makka shine tsakiyar duniya idan ka je ka gindin Ka'aba to da zaka sa tip zuwa yammacin ƙarshen duniya abinda ya baka shi zai baka a gabas shi zai baka a kudu shi zai baka a arewa kuma wannan garin Allah ya ce Allah fi haramaha allazi haramaha wanda ya maida wannan garin mai alfarma. Garin Makka Allah ya maida shi mai alfarma saboda me? Saboda akwai ɗakin shi a garin. Ko bayan akwai ɗakin shi a garin, kuma shi ne garin da ya aiko babban annabi, kuma shi ne garin da ya fara saukar da babban littafi. Sai ya zama garin Makka yana da alfarma da yawa, yana da alfarma da girma da yawa fiye da sauran garurruka. Sai ya zama garin Makka Allah subhanahu wataala ya ce game da Makka da masallacin ta yana cewa wa man dakhalahu kana amina duk wanda ya shiga cikin garin Makka ya shiga cikin haramin Allah to ya zama amintacce da zaka gamu da wanda ya kashe ma uwa da uba da ƴaƴa da mata ya bakka kai kadai idan ka gamu da shi a cikin haramin Allah idan ka ce bai salamu alaikum ya gajiya ya al'amura ya ya kisan iyaye na to a huta lafiya ko marin shiga sai Allah ya tambaye ka Allah ya mai da garin mai alfarma. Hakanan kuma sai ya zama dukkan wata halitta wacce ta shigo cikin wannan haramin, ita ma Allah ya amintar da ita. Da za ka kai mafarauci ne ka biyo barewa da gudu tana shiga harami dole ka tsaya. Sai dai ta kallon ka kana kallonta in za ka kama ta sai ta fita. Hakanan kuma Allah subhanahu wata'ala ya hana cewa a kama maki duk yanda kake da maki ka ganshi aramin Allah ba damar da zaka nufai da fada duk yaƙe-yaƙen da kuke da mutane da an je maka kun zama uwa ɗaya uba ɗaya babu wata matsala haka nan Allah ya mai da garan itatuwan da ke cikin haramin garan Allah subhanahu wata'ala su ma yayi musu martaba da kima yace su ma ba za a taba su ba wanda aka yi fato makkata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya maida wannan gari na makka harami kuma Allah subhanahu wataala ya kiyaye shi da azo a ci shi yaki yace ni ma yanzu kuga Allah ya bani dama a garin Makka na ci shi da yaki to an bani dama wasu ƴan sa'o'i tunda ake a duniya ba a taba samu wanda yazo ya ci garin Makka da yaki ba sai manzon Allah shi ma da yazo ba da yaki yazo ba Allah ya jefa musu tsoro ne yasa ya mamaye su baki da amma daga kan shi ba a yi ba ko ba za a ƙara yi ba dan a nuna ma makkan to yau ga shugabanta ya zo ita ma ta sallama haka nan itatuwan da ke garan idan ice ya fito a cikin haramin Allah baka da damar da zaka je ka dauka kari ka tsare shi sai inda dalili to anan ne ma da manzo Allah ya wannan magana sai sai na abu sai ce ya rasulullah illa sana wal izhir sai dai iccen halo da iccen tsauri yace to saboda me yace to shi dai tsaure muna shi iccen tsaure muna yin iccen makabarta da shi ake rufe mamaci shi kuma iccen hano muna yin magani da shi annabi yace to albarkacin ka suna halatta in an gansa a iya yi ba to da haka haka Allah subhanahu wataala yi kuma shi idan mutum ya zo yayi wani yayi tsuntuwa a garin Makka haramun ne ya ci ko shekara nawa za ta kana kallo ga mutum ya yadda daloli ɗayan bi in dai ba ɗauka za ka yi ka kai ma askarawa ba su shi giya to kana kallo dai ka ƙetare su kuma da za ka ƙetare wani wanda bai sani ba ya zo ya ɗauka ya sa aljihu sai ka biya sai ka biya da ka dole in ka ga abin tsintuwa a cikin haramin Allah dole ka ɗauka ka kai ma askara ko ka kai wajen wuzara wuzaran nan ga wasu kuɗi na tsinta ga kaza su su aje su ta shigiya har ya shi yau amma in ka bari wani ya ɗauke haka in yadda dai kai dole dai ka kiyaye mutuncinsu haka nan da wani zai shigo garin makka wa mani rabbi bil adam bi zulmin da zai min azabin alim wanda ya zo da niyyar tsoron kai ya wani ta'addanci a makka ko da wani ka gaura ma mari ya bata maka rai to insha Allah ta'ala kai kuma Allah ya alƙawalin zai ɗanɗana ma azaba ne raɗaɗi ba zai kyale ka haka nan ba Daka Makka haramin Allah ce, Allah ya kiyaye ta, ya darasta ta, sakamakon akwai ɗakin shi a cikinta, kuma shi ne garin da aka haifi annabin shi a cikinta. Kuma gashi za ka ji Allah na ta rantsuwa da garin, la uqsimu bi hadzal balad wa anta hillu bi hadzal balad wa walidun wa ma walad. Allah ce ina rantsuwa da wannan garin na Makka. Ne maka alƙawali lallai kai mai sauka ne a wannan garin. kuma wannan rantsuwar na rantse maka da babanka Abdullahi na rantse da kuma kai da sai na Abdullahi ya haifa wa walidin wa mawalad ke da mahaifi sai na Abdullahi wa mawalad da abin da ya haifa Annabi Muhammad haka wasu malaman suka faɗa da haka Allah ya sanya gari ne mai alfarma mai daraja Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye wannan garin manzo Allah ya ce to Allah manzo Allah yake gaya ma Annabi ka gaya masu an umarce ni in bauta ma Ubangijin wannan gara. Kaga nan kun, duk sauran gararruka na waye. Wanda Allah na cewa, Albilali biladillah, wal abid abidullah. Bayi, bayin Allah ne, gararruka gararruka Allah ne. Amma dan a nuna muhimmancin garin Makka, sai Allah ya ce, Rabba hazihil balda, Ubangijin wannan gara. Allah ka ba mu ikon ziyarta wannan gari, ka ba mu ikon ziyartar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kaga har yanzu garin makka yana da amana ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan dujal ya zo ya kewaye duniya ba inda dujal ba zai shiga ba amma dai ba zai shiga makka ba ba zai shiga madina ba manzo Allah ya ce idan dujal ya bayyana Allah zai umarci wasu mala'iku su rinka gadin garin makka kuma suna gadin garin madina nan ne kadai dujal ba zai shiga ba da haka kenan gari ne mai alfarma kuma har yanzu waɗannan lalatattun shugabannin ƙasar da sun san ma'anar wannan ayar da ba su ji tsoron turawan yamma ba duk bala'in da za a yi duk yakin da za a yi ba za a ci su da yaki ba daga da sun gane wannan kamata yi su zo su riƙe addinin musulunci su anshi tutan musulunci su riƙe garinsu aka farar da saukar da ikra bismi rabbikal ladzi khalaq garinsu aka haifi manzon Allah garinsu akwai kabarburan matan manzon Allah da wasu daga ƴaƴan manzon Allah da wasu daga cikin jikokin manzon Allah wanda alfarmarsu ma Allah zai iya kiyaye su amma dai da yake da mun ƙwaryar sama ce da ta ƙasa ko an haifi ɗa a Saudiya ya ce Ingila ya karatu dole ya zama ɗan Ingila ya ce Amerika ya karatu dole ya zama ɗan Amerika an auro uwar shi daga Ingila dole in ya zo ya aiki ɗan Ingila da aka yanzu ku kake kallon Larabawa na mulkin Saudiya duk mai hankali ya san Amerika da Ingila ke mulkin Saudiya dan ƴaƴan da ke mulkin ƴaƴanta ne masu mulkin almajiranta ne Allah ya kiyaye mu Allah ya haramaha wanda ya maida wannan gari na Makka ya zama mai alfarma mai daraja walahu kullu shay kuma komai da ka gani a duniya kaka ji ya ce rabba ubangijin wannan garin ka ce to banda sauran garuruka Allah ya ce a'a walahu kullu shay kuma komai da ka gani na Allah saman nan ta Allah ce kasan nan ta Allah ce al'arshi ta Allah ce kursi ta shi ce mutane nashi ne aljanai na shi ne iya tunaninka komai ka gani a duniya na Allah ne, ko mulkin abin a hannun shi yake, jagoranci abin a hannun shi yake, in ka ga wani daga cikin bayan Allah yana yin abin da Allah bai so ba, a'a kaman ka saki akuyar ka kiwo ne ka kora ta wajen gari sai ta dawo ta rinka cin dusan makota, kai ka aike ta? Kuma ai laifi ta yi, to da haka duk wanda kafirin da kaga yana kafirci to yana saba ma umarnin Allah ne amma Allah ba shi umarce shi ba haka mulkin komai yana hannun Allah subhanahu wataala annabi sallallahu Allah yace wa umirtu ko manzo Allah yake ga mu ne yace umarni na biyu an umarce ni an akuna minal muslimin in kasance daga cikin waɗanda suka mika ma Allah wuya nan musulunci an gaya mana ko menene musulunci an ta shahada Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus sala wa tutiyaz zakat wa tusuma ramadan wa tahajjul baita liman istata ilayhi sabila wannan abu biyar shine idan mutum ya aikata shi ya zama musulmi to sai ya zama shi musulmi musulunci mutum ya zama musulmi shine fandisha kama karatun boko ne sai wani yazo ya ce ai ni kun ganni ai ni saboda ilimi na ni ban ma iya ABCD ba zuwa Z amma yanzu ni farfesa ne zai yiwu ba zai yiwu ba to da aka sai ya zama cewa musuluncin nan kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah ita ce kalmar da musulmi zai kai matsayin zakirin Allah kasira da ita kuma in ya je can ita ce in ya dawo nan ma ita ce da haka matakin musulunci dole sai mutum ya zama musulmi zai zama mumin ya zama qanit ya zama sa'imi ya zama sabiri ya zama hayya kai zakirin Allah kafira shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa to an ummarce ni in zama daga cikin musulmi masu miƙa ma Allah lamarin su a cikin al'amura da haka musuluncin nan abu ne mai muhimmanci mu kalli annabawa alaihimus salam za ka ga da yawa in annabi zai yi wa fati abin da yake ma ‘ya'yan shi wasiki da cewa su mutu suna musulmi. Ko? Kalli annabi Yaquba alaihi salam. Ko? An kuntum shuhada'a iz hadara Yaquba al-maut. Iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha ba'ika Ibrahim wa Isma'il wa Ishaqa ilahan wahidan wa nanu lahu muslimuna. Allah ce an kuntum shuhada idza dara yaqub al maut ko can baya Allah na cewa wa sabiha ibrahima bani wa yaqub ya bani ya bani inna Allah tsafa lakum dina wala tamutunna illa wa antum muslimun da haka shi musulunci shine condition na farko wanda mutum zai rika da kyau in ya rike shi da kyau shine duk inda yake so ya kai zai kai kuma musuluncin nan manzo Allah ya gaya mana shi a cikin hadisi sahihi kamar yadda na faɗa yanzu cewa abin da ake cewa musulunci kace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wannan nudukun bil lisani kenan akwai kuma itiqadun bil qalbi zuciyarka ka kudurci hakan cewa ba wanda ya cancanta a bauta mawa sai Allah akwai kuma al'amal bil arkan yin aiki da gabobi shi kuma yin aiki da gabobi kace kai musulmi ne aga kana sallah aga kana azumi in ramadan yau in kana da kuɗi sun kai misali aga kayi zakka in lokacin hajji yayi kana da iko aga ka tafi amalin bil arkani kenan daka sai an samu wannan abun uku al-i'tiqad bil qalb annatiq bil lisan al-amal bil arkan harshen ka ya faɗa in kana da ikon faɗa shi yasa zaka ji malamai suna cewa an ce yin kalmar shahada sai a ce lil qadir alaihi ma ga mai ikon faɗin su kurma zai iya faɗi to in aka nuna mai da shi kenan to da haka sai ya zama cewa wannan shine condition ɗin musulunci idan mutum bai da wa'innan abubuwan guda biyar ko ya musa ɗaya daga cikin su yace shi ba zai ba to kamar bai shiga musulunci ba da mutum zai zo ya zama zakiri ta la ilaha illallah amma da an ce mai muhammadu rasulullah yace shi bai yadda ba to ba musulmi bane da zai ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah bai sallah ba musulmi bane da zai ce la ilaha illallah ya sallah bai azumi ba musulmi bane da zai ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya sallah ya azumi yana da kuɗi ya kizarka ba musulmi bane wailul lil mushrikina allazina la yu'tuna zakka haka nan haji ko Allah subhanahu wataala da yayi mana magana haji sai ce a Allah da yayi magana haji yake cewa a Allah subhanahu wataala yake cewa idan wa man kafara fa inna Allah ganiyun 'anil alamin wanda ya butulce yake zuwa haji to kaman Allah ce ba ruwan shi da Allah Allah ba ruwan shi da shi to da haka dole ne sai mutum ya cika wa'annan qawaidul islami guda biyar zai zama musulmi to saboda su ne foundation sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya ce mu wa umirtu Allah ya umarce ni an akuna minal muslimin in kasance daga cikin musulmi masu imani na'am وأن أتلو القرآن نعم ومن اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين umarni na uku da Allah subhanahu wata'ala ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya ce mashi wa an atlu alquran kuma an yi mun umarni in karanta alqurani in karanta alqurani ko kuma in karanta ma mutane alqurani duka biyun aiki ka karanta in kuma Allah ya maka martabar da zaka zama cewa kuma kai malami ne mai wa'azi ne kuma ka rinka karantar da mutane alqur'ani shi alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce game da shi ya ce igiyar shi ɗaya tana hannun Allah igiyar shi ɗaya kuma tana ƙasa a hannun bayin Allah idan ka kama igiyar alqur'ani ka rike ka rike to za ta ta janka ta hada ka da Allah kuma wajen karatun alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana falalar karanta alqur'ani har sai da manzo Allah ya faɗi maratib kaga manzo Allah ya ce idan ka zo ka karanta alqur'ani babu alwala Allah zai duk harafi daya Allah zai baka lada goma manzo Allah ya ce masa ina ali ya ali ba fa ina nufin alif lam mim harafi kenan ba a alifun harfun lamun harfun mimun harfun da kan in ka ce alif lam mim Allah zai baka lada talatin. Kuma lada talatin ɗin nan duk abin da duniya ta mallaka ba ta iya sayan guda ɗaya. Da za ka wuka ce, Bismillahir Rahmanir Rahim, harafi sha tara ne, to Allah zai baka lada ɗari da tisin. Wannan shi ne lada na ‘yan nazari, ‘yan ajin farko. Manzo Allah ce, idan ka karanta Alƙur'ani da alwala, ba a cikin sallah ba, duk harafi ɗaya Allah zai baka lada ashirin da biyar. Ce bismillahir rahmanir rahim ɗari da tis'in ba alwala to inda alwala ne sai ka ce ɗari da tis'in sau ashirin da biyar. Idan kuma ka karanta alƙur'ani da alwala a cikin sallah duk harafi ɗaya Allah zai baka lada hamsin. bismillahir rahmanir rahim 190 to in a cikin sallah ne da alwaka ce 190 sau 50 abinda Allah zai baka ke to ina ga kuma ka zo ka sauka Qur'anin baki da kaga akwai falala mai yawan gaske a cikin karanta alqur'ani haka nan ko manzo Allah yace idan kana karanta alqur'ani kai mahiri ne gwani ne a wajen karanta shi to kai wannan ba an baka lada ba lokacin da kake karatun alƙur'anin kana zaune ne amma jakadun Allah na mala'iku sun kewaye ka. Shi yasa idan gwani ya kasa ƙur'ani yana yi, to mala'iku ke kewaye shi. Wata rana akwai sahabin nan Usaid bin Hudayr. Wata rana yana zaune, shi Usaid bin Hudayr yana daga cikin sahabban nan guda biyu da manzo Allah ya ba ya ba su bulala ta zama fitila, kuma har suka koma zuwa ga Allah tana matsayin bulala da rana da daddare tana matsayin fitila. wata rana Usaidu ya yi tafiya da shi da ɗan shi. Ya je wani guri haka ya ɗaura dokin shi ya kwantar da ɗan shi kuma yana gefe yana karanta suratul Kahfi. Yana cikin karatu sai ga dokin shi ya zafura ya zafura. Ke sai ya maza maza ya yanke sallar. Ya zo ya ga wai menene dokin nan kada ya taka mai ɗa. Yana zuwa kusa da dokin kawai sai ya ga wasu fitilu masu haske sun yi sama. kenan ya koma ya ƙara sallar shi da ya dawo gida sai ga manzo Allah Rasulullah kaji kaji kaji sai manzo Allah ya ce ya Usayd tilka mala'ikatin danal da sautika au kama qal sai ce manzo Allah ya ce ai wannan fitilin da ka gani mala'ikun Allah ne suka yo ƙasa ƙasa domin jin murya ka karatun alqur'ani haka idan kana karatun alqur'ani to zai zama cewa mala'iku suna zuwa suna sauraron ka aljanai suna zuwa suna sauraron ka kuma in kana karatun ma masu imani ma za zo saurare ka fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun haka alqur'ani littafi ne wanda komai yana cikin shi duk abin da kake nema ko me shiga cikin qur'ani kaga dai duk yaran duniya yana cikin qur'ani duk ilimin duniya da lahira yana cikin alqur'ani abinda aka yi baya da wanda za a yi yanzu da wanda za a yi nan gaba yana nan cikin qur'ani sai dai da abin ya zo kawai sai a ce maka kaga ko da mun qur'ani ya ce kaza dama akwai shi kai ne baka gano shi ba dan lokacin shi ne ba imam al-busari yana ce mana lam taktarin bi zamani wa hayatu khubirna anil muadi wa an adil wa an irani yace kaga abun ban mamakin al-qur'ani bai haɗu da zamani ba amma kuma sai ka je na ba mu labarin makoma lahira tun daga nan kowa da an tambaye tsakaninka da Allah abin da kake aikata yanzu kai dan wuta ne ko dan aljanna wallahi mutum zai bada amsa aka ce in dai abin nan da nake yi Allah ya amsa ni dan aljanna in ko fajiri ne ce in dai abin nan da nake Allah zai kama ni da shi to aljanna he dai mu ga suwa na sun shiga alqur'ani ya gaya maka an adin da kuma adawa yana labarin labarin adawa da irma zatul iman dan haka alqur'ani haka yake kuma rugun zaka ji da cewa wala tusamu alal iktisar bi sa'ani ba a ba a sufanta alqur'ani da kosawa saboda maimaitawa dan Allah ka taba jin gwanin da ce kai ni da qur'anin nan nabi nabi nabi da hamma na kosa da shi daman da ya da ya nufi da ya nufi wadduha yana Allahu akbar wadduha wal layli idza saja hankalin shi kuma ya dawo bakara da an kai an ce alhamdulillah sai ya ce suratul fatiha til kitabi mai ba kosawa kullun ka wuce to inda ka bari baya ya zama sabo inda ka nufa kuma so kake ka kai to in ba qur'ani ba ba me wannan ka kalli riga ce kawai kullun ka sa kullun ka sa ka rai ka ta ishe ka da ka alqur'ani littafi ne wanda mutum zai kama kuma shine ƙarshen littafin da duk wani waliyi yake samun dukkan matsayi da shi. Wasu sun samu Allah da la ilaha illallah, wasu samu Allah da istighfar, wasu sun samu Allah da salati, wasu sun samu da tasbih, wasu samu da tsayuwar dare. Amma in waliyi ya tafi, ya tafi, ya tafi, to ƙarshen karamar shi shine ya ƙyala komai ya kama alƙur'ani. Shi za ga dukkan magabatanmu duk wanda ka bi tarihin shi, in an ce ƙarshe menene abin da ya lizumta za ka an ce ya lizumci karatun alƙur'ani nan kusa kusa kalli jagorar mashawa ibrahim radiyallahu anhu yanzu kayan ka samu wani wuridi da za a ce ga shehu ya ba da wani wuridi dubu ɗari ka da amma da an ce me ya aikin sai a ce ma duk sati so biyu yake saukar ƙur'ani duk sati da daddare yana subu'u na tilawa wannan subu'in da ya na tilawa da rana kuma zai yi shi takara har ya koma ga Allah kai da shi radiyallahu ya kai ga gashi kwance a gadan asibiti bai iya karatun in an daga mai alqur'anin bai iya sai ya ce ma jikan shirin kai mun subu'una ina ji to haka za ka yi ta jin manya manyan waliyai da radiyallahu anhu ga shehu mu nan shehu malam nasar kabar Allah ya jaddada mai rahma ya yi hailala ya hailala an ce kullun sai ya yi la ilaha illallah dubu goma sha biyu amma ƙarshe ya tashi cikin muridan shi ya ce Allah na kira ka a zaune Allah na kira ka a tsaye Allah na kira ka a kwance na kira ka ido Allah ka gaggauta saduwa ta da kai amma dai alqur'anin nan da shi ya cika hannun shi to da haka babu wani littafi da za a sadu da Allah da shi illa banda alqur'ani da haka manzo Allah ya gaya mana cewa gwani haka yake manzo Allah kuma ya ce wallazi ya ta'ata'u bihi wanda ke waɗin wa'inda alƙur'ani wusha kun alai alƙur'ani ne mai wahalar karantawa irin mu lahu ajran maza Allah ce wannan lada biyu ga dan tattashi ya ake ce mai ko ko ina ci tatta da dan wa'in wa'in to dan wa'in wa'in idan gwani yayi wasa sai ya bashi mamaki wannan da yake tatta da yana inna innal innalla innallaha ala ala to duk maimaita da ya lada goma ce duk maimaita da ya lada goma ce. Da haka, kakkace ni ban iya bai ta tattadawa, me alifun ba'un ko albasin mi ara alulallam hakuri in kai wasa sai ya wuce ka. Don ba cikin me take, ƙwani, sun cikin me take, ƙwani, to kai kana gani yana na yana wasa da alifun bilfataha a kana gani yana wasa, to shi gun Allah ƙwar'ani yake karanta kuma lada ake ba shi. in ba Qur'ani ba babu mai wannan da haka wani atul alquran an umarce ni in karanta alqur'ani kuma shi karanta alqur'ani bai da lokaci kuma alqur'ani waraka ne ga dukkan cuta Allah yana cewa shifa'ul lima fi sudur alqur'ani waraka ne ga dukkan cuta duk abin da ya damu mutum idan ya duba cikin alqur'ani zai samu maganin shi kaga ga malamai nan masu lakulkuna ko ga ayoyin da manzo Allah ya karanta wata rana an zo da wani yaro ma'atun alai maukaci a fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma yafe shi ta zo da shi manzo Allah alaihi salam ya ya kamo kanshi ya karanta mai Fatiha ya karanta Alif Lam Mim zuwa Muflihun ya karanta Ayatul Kursi ya karanta Amana Rasul ya karanta Inna Rabbakumullahu allazi ya karanta Yasin wasu ayoyi na farko ya karanta wasafati ya karanta su falaki nasi manzo Allah na gama ya duba mai agoshi ko sai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ya warke manzo Allah ya ce wani mugun aljani ne ya kama shi to wa'annan ayoyin suna nan zaka dinga samun su cikin littattafai daban-daban idan kana da mahaukaci ko mai jinni in dai kana zumci karanta mai wa'annan ko rubuta kana bashi Allah zai bashi lafiya kaga duk irin wannan waraka ne to balle musibin zamani balle mutumin namu talauci ko ai kowa dai da an magana ce talauci to kama qur'ani wallahi da zaka kama qur'ani kullun kai izu biyu izu biyu kadai kullun wallahi baka mutuwa da talauci izu biyu kadai kullun kai izu biyu ka shawa ka tashi ba za ka mutu da talauci ba shi qur'ani abinda bai zo yau ka kula da shi gobe kai watsi da shi shine bai so amma ko izu izu kake duk wata biyu zaka sauka a shekara kai sauka shida in izu bibi kake a shekara kai sauka 12 kalli girman littafin a ce ka sauka so 12 ni karata zaka alizumci karatun alqur'ani kuma abubuwan da suka dame mu din nan yanzu babu mai maganin su sai qur'ani duk wannan hayaniyar da ake duk za a gama ta ne a dawo mu Qur'ani duk wannan abin da ake a sa takunkumi ko a fesa ma wani wani sabulin da baka niyyar wanke hannu ba ko zaka je ka zauna dan uwanka annabi ya ce ku gaisa sai dai ya buji gwiwar ka ta hannu ka buji gwiwar shi wai ka corona ta kama ku to ai babu babu babbar corona irin rabuwa da alqur'ani babbar corona ita ce a rabu da qur'ani kawai ai da lokacin da corona ta kama China aka ce ta zo America ta je ya sunan kasar can ta Fafaroma ta je ina ina Italy ta je ina ne to da musulmi sun shiga taitayin su sai su rugo da gudu su ce ma Allah to ya ubangiji ga mu mun taho kamar Najeriya nan da ake da musulmi da yawa to da abin da ya kamata Najeriya a yi sai a ce to tunda an ce addinan biyu ne gwamnati ta yadda da zugo ta ce to ku kiristoci ku tai soci ku je ku ta saukar Bible in suna saukar Bible amma ai ka rasa to me za a yi saukar da shi Luka ko wane ne ko wane ne to a ce ku je ku yi ta addu'a ku kuma musulmi muna muna tunanin coronan nan za mu kashe tiriliyoyi ma suke kashewa yanzu ko to za mu kashe tiriliyan hamsin to da haka ku musulmi ga tiriliyan ɗaya ku je ku raba a yi ta saukokin ƙur'ani wallahi corona ba ta isa ta zo Najeriya ba ita ɗin me to amma kaga da yake idza arada Allah in baza qada'i wa hukumi salaba zawul uqul uqulim duk masu hankalin sai ya cire masa hankali sai ce abinda za a fara yi mu yaudare su mu mu fara kulla makarantun mu yaudara ce inda zaka gane yaudara ce ba su kulle ba da Allah yanzu duk malaman da suke karantar da boko an daina ba su albashi a to zuma ya ce to corona ta zo mun dakatar da albashi kowa ya ce ya noma za su yaga ya ka ce to kai malami wanda kana koyar da almajiranka sutura ne wajenka gidanka suna tare kullum za a ga gidanka da jama'a in aikace aikacenka sun tashi za a yi za a yi ma noma a yi ma wannan gwagwadon ka kai masu tarbiyya kai ma su taimake ka ya ka ce to kowa ka mai da shi gidan uban shi da Allah da wancan da aka ce an yi ma dan gari hutu yana na kuma malamin shi ana biyan shi albashi da wannan malamin da aka ce an kulla makarantarka ba kuɗin laraba, ba kuɗin wata, babu albashi, ko kuma kowa ya je gidan uban shi, to aka fi cuta. Ai da akwai adalci, sai a ce to tunda ba kuɗin sati, ba kuɗin wata, duk wata mun yinka muku allowance dubu biyar biyar. Ai sai mai haƙuri da wannan. To ba ma ai wannan magana. To shi yasa wahala fara shigar ta. tunda an juya ma alkur'ani baya kuma ana neman cewa sai an shafe karatun alkur'ani to a sani wahala a ƙasar nan fara shigar ta akai amma tunda mu Allah ya sani an zalunce mu ne ba da mu ake yi ba mu an zalunce mu ne to Allah subhanahu wataala muna roƙon abin da zai zo Allah ya kiyaye mu daga shi wa bala'in da zai zo musulmi ya ce wai sai ya shafe makarantar allo wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum hasa wallahi wallahi wallahi Allah ba abun wasa bane ya aiko annabi da littafi amma wani tantirin fajiri ya ce wai sai ya shafe wannan littafi to a wadan ba namu bane mun ba Allah da shi mun ba Allah da shi daka babu musibar da Allah ya jarrabi ƙasar nan da ita tunda ake fiye da wannan musibar a ce bala'i ya zo kuma an ce kada ya addu'a inda za a taru a yi sallah a ce salati goma ga annabi daman tuntuni kannansu sun fara cewa ba kyau tuntuni ko to yanzu kuma sauran masu an ce to tunda ba za ku bari ba a kulla masallatai juma'a kada a yi makarantun allo islamiya a kulle in za a yi tafsiri ka auce mutum hamsin. Wannan abun ana tunanin zai haifi ɗa mai ido. Yanda misalin wa abin da muke ciki yanzu, kamar ku ne a garinku Allah ya kyauta sai aka ce ga ‘yan ta'adda sun zo sun kewaye garinku da makamai. Amma kuma kuna da makamin da kun tabbata ya fi makaminsu, Allah za ku razana? Sai aka yi to aka ce to kowa ya aje makamin shi. Ya ake so a yi muku? To abin da ake so kullum buƙatar su corona yau in an ce ta kai ɗari hudu da hamsin, to abin da suke so gobe ta kai ɗari takwas da tamanin. Don akwai wata manufa da ake da Don haka lallai, lallai ai ana korononi da yawa. Akwai korona da ta fi typhoid ko malaria mutum dubu ɗari nawa ta kashi. in cewa aka ana ɗaukar ta ba ɗaukar S, ba ɗaukar taron TV, duk ba ɗauka, me yasa su ba ɗau masu wannan matakin ba. sai ga amai da guda duk wannan mu- duk wannan kisan da corona za ta yi, har ta gama ta gaskiyar da ta karyar ta gama ba za ta kashe mutanen da amai da guda suka kashe a jiha ɗaya ba da haka wallahi wallahi shugabanni hankalinku ya dawo jikinku kun saki layi duk musulmin da bala'i ya zo hankalin shi bai koma ga alkur'ani ba to ya saki layi kuma wallahi ba zai farka ba sai dai ya iske shi ka sai yayin da ake magawa yan corona din nan ko kuna ganin yadda ake mata idan a daura mata igiya ko sai dai ya ji shi cikin rami gararam wallahi haka za ku ji ku gararam ko ba yanda za ku yi a lokacin lokacin guri ya kuri guri ya kuri da haka ko kuna so a gaya muku gaskiya ko ba ku so a gaya muku gaskiya dole ne a faɗi gaskiya wannan abun shine abin da zai kai ƙasar nan zuwa ga inda babu zato tunda dai duk ƙasar nan ba kiristan da bai yadda akwai Allah ba balle musulmi to kuma an ce a rabu da Allah yanzu salatul tarawih bana wallahi sai ka samu matasa tili wanda wani ko raka'a ɗaya bai ba tahajjudin nan da ake yin sai ka samu matasa tili wanda ba su yi ba kuma yanzu almajirai na islamiyu da na allo da aka ɗauka aka mai da su gidansu wallahi wasu daga nan su ma sun zama 'yan ta'adda kuma wasu sun yi ban kwana da karatu har abada to ƙasa ta ci gaba kenan ƙasar da ake cewa a hana ta'addanci an ce a daji ake ta'addanci wanda da ka je ƙauyuka yanda ka san carbi haka za ka ga mutane da bindigogi to yaro iyayen shi sun ga kai ya lalace sun ɗauko shi sun kawo shi makaranta dan kai ya lalace to yanzu ya koma inda da an ce mai hayya bindiga za a bashi ya shiga daji yau in ya dawo nan gari ne kake tunani to da haka layi wallahi shugabanni wallahi kun saki layi wajibi ne lalle a dawo mu alqur'ani a karanta alqur'ani duk yanda aka ce ana ɗaukar cutar nan kai yanzu al'irin almajiran mu na allo kai ma sai ka ma ce Allah na kiyaye su mutum ya je yo bara ya zo kawai tuwon kawai ya ce gajala za a yi da shi ya dora kan baranda ya je ya kwance shi in zai ya tayi kawai zuwa zai wajen wuta kawai ya dora da ya ga kamar ya gama baka ya ci rai kuma ya fika lahiya wallahi ya asbuka minan nasu ta kewaye shi soro ya cizai kudin cizo ya cizai in kwarkwata ta mai yawa sai dai ya daga wandan bakin wuta kawai ta ɗaɗaɗaɗaɗa ya mai da wandan shi wannan ne zaka ce Allah bai kiyaye kai ne zaka kiyaye shi sai ka sa mai wani takunkumi da ka wallahi an saki layi a dawo ma alqur'ani a dawo ma littafin Allah shine magana gaskiya shine in in gwamnatin soja ce ba wanda ya sai magana amma dai ƙwarƙun mu ne mu muka dangwala to kuma to dole ai mana abin da muke so yawa dole ai mana abin da muke so kuma dokar ƙasa akwai inda dokar ƙasa ta ce dan adam na zaune a wani gu dole sai an tada shi ba ma dokar Allah dokar ƙasa ta ce duk inda kake so ka je ƙasar nan ka zauna yau din nan idan na ce boni zan je kan tsibiri in zauna akwai wanda ya sai hana ni to sai a rinka kama almajirai yanda ka san yanda ka san batattun awakai ana cusawa a mota ana cusawa a mota to ni kuma uba na garin yake kai ni makarantar allo to ni an cusa ni ina za a kai ni ko kuma wanda yan ta'adda sun tada garin su bai san inda uwar shi take ba ko uban shi ina za a da su akwai malamin da ke gaya min jihar Kaduna ya ce yanzu haka akwai yara wajen shi ya rasa inda zai kai su iyayensu fulani ne musiba ta ta da su sun tafi iyayen su suka san inda ƴaƴan suke amma shi da ƴaƴan ba san inda suke ba kuma ce ya maida almajirai gidan uban to gidan uban wa zai kai wa ina ashe ne ce ta ta malam ka dauke su ka kai su gidan gwamnati ni kai su gidan gwamnati ka je ka ce gwamnati kake so ga wasu ba a san iyayen su ba waye uban su a kai mai da haka an saki layi lalle a dawo ma alqur'ani a ci gaba da addu'o'i kuma da yawa wai aka ce addu'a wai a ce wai su malamai an ba su kuɗi to kai za ka yawon banza yawon banza za kai ka ɗebi kuɗin gwamnati ka dabi sai wanda ya sha rana ya sha ruwa ya sha wahala shi ne wai zai addu'a kuma a ce ba za a ba shi kuɗi ba kuma ba ka ci da shi ba ka sha da shi in azumin nan ne ka ki ba shi jeran azumi ka ki ba shi shinkafa wai ka ce wai corona aiki corona ta kama buhun gero ta kama buhun shinkafa ta kama buhun suga Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu lalle a koma mu alqur'ani a koma mu alqur'ani ai ta'addu'o'i a fuskanci Allah duk abin da ya dame mu dinnan Allah subhanahu wataala zai yaye mana wa natlu alqur'an faman ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi lalle duk wanda ya shiryu game da abin da alqur'ani ya faɗa to ya sani ba fa inna ma yahtadi li nafsi yana shiryuwa ne dan amfanin kanshi abin nan da aka faɗa na qur'ani in kana son ka zauna lafiya ka bi Qur'ani a cikin shugabannin ƙasar nan kaga dai ai duk mulkin ba dai ja ya bugi baki bane baki ya bugi ja duk haka ake mulkin tunda ba mulkin Qur'ani bane amma ka dauki shugabannin ƙasar da suka kama malamai suka kama alqur'ani ba su gama lafiya ba ana musu Allah wa dare azzalimai ne sun kashe ƙasa sun yi waye sun waye amma dai har yanzu suna nan ba a kai su gidan yaro ba har yanzu suna nan ba a kai su kotu an tuhume su ba albarkacin kyautata ma alqur'ani da suka yi ko da dan bukatun su to ku ba ku tunani da kun mika dan littafin nan kana tunanin a ce to ga mobile nan ya rinka tsaranka sai a ce gidan yari kuma in ka je ka mutu a can wallahi akwai hadari haka wanda ya shiryu ya shiryi ne dan alqur'ani ko ba a taba fada da qur'ani aka shiryi ba wa man dalla fa inna ma yadullu alaiha Allah subhanahu wataala ya ce aw man dalla wanda ya bace fa qul inna ma ana minal munzirin ka gaya musu cewa ni ina daga cikin masu gargadi gare ku lalle alqur'ani yana yi ma musulmi na duniya gargadi kowa ya koma mishi duk wannan abin da ake alqur'ani cewa kowa ya koma ma Allah kowa ya koma ma Allah Allah ne kaɗai zai mana maganin waɗannan abubuwa. Wa qul alhamdu.
Wa qul alhamdulillahi sayrikum ayatihi fa ta'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun.
Sadaqallahu alazim.
Sadaqallahu alazim.
Wa qul alhamdulillah. Kace godiya ta tabbata ga Ubangijin da ya shiryo wa'azozi da gargaɗi da jan kunne a cikin wannan sura ta suratul naml kace tsarki da godiya sun tabbata ga Allah alhamdulillah sayurikum ayati Allah ce to da sannufa nan gaba ma Allah zai rinka nuna muku ayoyin shi abubuwan mamaki can baya kaji yanda aka yi da Annabi Sulaiman da Annabi Dauda kaji yanda aka yi da Annabi Sulaiman da Sayyidatuna Bilqis hatta musulunta kaji yanda aka yi da mutanen annabi Salu da mutanen annabi Ludu da annabi Nuhu annabi Musa duk Allah ya gaya maka cikin wannan sura Allah ya ce to mamakin Qur'ani bai kare ba sayurikum ayati da sannu wannan sinu sinu talabiya ce da sannu Allah zai rinka nuna muku ayoyin shi da abubuwan mamakin shi shi yasa abun ban mamaki alqur'ani na jiya in ka ganshi ka kame baki to in nawa yazo sai dai ka daga kai yanzu kalli yanda ci gaban duniya na ilimi ya zama ana ganin an kai ƙarshen komai ɗauki china gani take ita yanzu in dai cuta ce ta san maganinta haka ne to sai Allah ya ce to ga wata mai harafi biyar da wata mai harafi biyar ya zaki da ita ta buga ta buga ta buga ce kai wannan musulmi ku roƙi ubangiji kiristoci ku roƙi Allah wanda ba ku da addini kuma ku yi shiru haka ba aka yi aka koma ma Allah ba samu waraka ba kalli America ita ce super power a duniya amma yau gashi shugaban ƙasar America ke cewa dan Allah musulmi su roƙi ubangijinsu na sama an ce a cikin Qur'ani a wannan babbar surar nan ta farko akwai wata babbar aya an gaya mashi dan Allah ta rinka karanta ta Allah ya dauke wannan bala'i ha an bashi labarin akwai ayatul kursi dan Allah wannan bai isa abun mamakin alqur'ani ba sayrikum ayati da sannan zai ta nuna muku abubuwan mamaki to wannan shekarar ma gashi Allah ya nuna mana abun ban mamaki cuta ɗaya ta gagara duk likitocin duniya sai dai dahe dahe yanzu ba abin ya zama kawai ya zama kawai hadarin motar ƙauye ko haɗarin motar aka ɗebo mutane a kanta idan ta tija tija da Allah guɗe take zubarwa to ta zubar nan kowa ya san me zai kama wai yanzu yau an ci gaba wai wai yanzu Najeriya ta gano maganin corona amma wai ta zargada ce da nonon me ake ce mai nonon kuciya wannan dai da kake zubarwa a gona kana wai shi ne maganin ta su kuma nan suka dawa a dai dawo ma gaskiya da aka gama wannan adama ubangijin nonon kuciya shine Allah subhanahu wataala sai ya rikum ayati da sanin Allah zai ta nuna muku abubuwan mamakin shi yau duk karfin kafircin duniya ya tabbatar da cewa wannan cutar ba mai iya maganin ta sai Allah a rasa gano daga ina take daga ina take waye yi ta oho wani a ce ai America ta yi ta ai China ta yi ta duk kyala wannan daga Allah take to tunda daga Allah take to kuma wajen shi ne za a kowa wanda wannan abin ya jawo da yawa kafirai a duniyar mu sun musulunta kuma wannan musibar da a ce mu ya ayyuhan nasu take kamawa da za ka yi tunani a ce talakawa ta rinka kama a sai ka hau jirgi ka ta hidima ka yi ka siyo ta ta makaloka in ka zo in kaga ta kama talaka to dan maulan kai amma wanda zaka wuce a mota kana ganin kyamar shi bai ganin ka kana daga mai hannu to shi ba ruwan shi in kaga sai dai wani ya jo noma wani dan maulan kai zo na mai amma dai ba shi ba to ya kake tunanin da a ce talakawa ta kama Allah sai a rinka ta wasu kasashe a ce kai sun mana ya ku harbe su kawai amma ka ji ko mutum ɗaya an harbe daga excellency sai honorable sai wani sai wani wannan ma aya ce daga ayoyin Allah. Yawaikum ayati fata'arifunaha Allah subhanahu ta'ala ce to lalle ne fata'arifuna lalle ne ku san wa'annan ayoyi da abubuwan mamaki wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'malun ubangijinka bai zamo mai rakkana ba amma ta'maluna game da abubuwan da kuke aikatawa duk abin da kuke aikatawa Allah na sane da shi ya san shi kuma Allah bai manta da ku ba kaga wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ku yi zaton Allah ya manta da ku Allah ho bai manta da sauro ba da Allah ya tashi ma zai misali ba cewa inna Allah la yastahi an yadwiba masalan ma ma'udatun ba ma foka ashe ya san sauro ya san kudin cizo ya san kurkuta duk abin da ka sani Allah bai rafkana da shi ba subhanahu wataala da haka haka hikima Allah take haka aikin Allah yake, haka manufar Allah take, duk abin da Allah ya nufa ya zartar shi ne zai zartar. Da haka Allah subhanahu ta'ala ya mana muwafaka, mun zo wannan ƙarshen wannan sura suratul namli kuma saboda yanayin lokaci ne ya kamata mu kwana sai in Allah subhanahu ta'ala ya kai mu rana ta gaba da fata abubuwan da muka faɗa daidai cikin ta Allah ka ba mu ladan su wannan muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana gaskiyar da muka faɗa Allah ya ba da ikon shugabanni su aiki da ita dan mun san duk abin da muke suna ji suna wakilan suna zuwa suna ji in an kunna duk inda muke kunna karatu suna bibiya suna ji ko to tunda suna ji to abin da aka faɗa na gaskiya su yi kokari su aiki da shi in ma ba su ba ku kuɗi ba sunan na sama dan giran din da suke turo muku ku yi kokari in kai ciyaman ne dan abin da aka turo maka samu sauran malaman da ba a kora ba to abin nan wata ɓaci za ta malam da Allah a zo a ran tsaye magarin nan sauka alƙur'ani Allah ya kiyaye ka gani in ma in da malami ya ka bashi dubu uku ya ma sauka ƙur'ani to tunda ta ɓaci yanzu ba shi dubu da ɗari biyar shi ma ya kawo tashi gudun mos a ce kowace lokal gamman na haka kowace jiha na haka in an ba corona trillion da biliyan da su kuma wannan dan ba su dubu uku uku su rage talaucin su bukatar su ta biya kai mata ka ta biya kaga abin da Allah ya Allah ya gyara mana sadaqallahu alazim wallaga wasul mustafa alkari alhamdulillah mun zo karshe wannan sura alhamdulillah sai Allah ya kai mu gobe sai mu kama suratul qasas alhamdulillah akwai tambaya Wa alaikum salam. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am.
a cikin kasuwar da daga an rubuta Na'am.
cewa za a iya sallar idi ko ba a fili idi ba Na'am.
za a iya zuwa a gida Na'am.
sai da iyalan shi tara iyalan shi sallar idi Na'am.
da kwarorin nan da sauransu Na'am.
to amma dai kuɗa ba kuma da za a yi ba sai dai idan akwai masallaci kusa da gidan kuma ana tsoro ana iya rikodin ɗan kuɗa ba sai a ka wannan masallacin da aka sa masallaci bayan nan an zo an yi sallar idi a gida da masallaci kuma sai a kunna Ita hudu ba kowa ya ji.
eh, kowa ya ji to domin kuma hujjar da suka kawo shine ai lokacin manzo Allah akwai sabin da bai samu sallar idi ba manzo Allah ya ce mai koma gida ya yi ta da iyalin shi Na'am.
amma ya koma ya yi Na'am.
sai sai daga cikin hujjojin da ka To akwai kuma sahabin da annabi ya ce a hudu ba ya uku din ya sa a masallaci? Ko? Yau shi ne kamata a ce wannan ishtihadi ne na cewa a hudu ba a sa a masallaci. Shi idan mutum an tabbatar bai samu idi ba shari'a ta yadda gaskiya ne zai iya yin sallar idi a gida. Ita kuma hudu ba abin da yasa ake yin ta ai ana gode ma Allah ne ana ma mutane wa'azozi da sauransu ko? To me zai hana kuma inda abin ishtihadi ce annabi bai ce wancan ya hudu ba ko wata kila shi kaɗai to kai tun da kayi da iyalanka ko da almajiranka ko da magoya bayanka to in ka tashi kai hudu ba bai laifi ba zai zama laifi ba da haka in kai hudu ba kuma ka tashi cikin iyalanka kai hudu ba ba zai zama laifi ba tunda abin ishtihadi ita ko a ce a yi recording a kunna a masallaci dai zamanin annabi ba mu ci an yi ba da haka yanzu shi ma ishtihadi ne yanda ake kunna wa'azi a masallaci ita ma kudu ba wa'azi ce in an kunna yayi in ba a kunna ba yayi insha Allah sai a ɗaya daga cikin mutanen na neman addu'a na'am ƴaƴanta uku aka sace so fa to alhamdulillah daga cikin ummatul mu'mina wata na neman addu'a an sace ƴaƴanta da haka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala yanda aka ɗauki ƴaƴan nan daga gidanta alfarma Ramadana alfarma Alqur'ani alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka ɗauke su Allah ka ɗimautar da su su dawo da su da kansu cikin lafiya da koshin lafiya ko muna roƙon ƴan uwa duk wanda ya ji wannan ya karanta mu wannan baiwa Allah Fatiha ɗaya kul wallahu uku da niyya Allah ya dawo mata da ƴaƴanta alfarman manzon Allah na mu kuma ya kiyaye mu alaikum salam
Bayan tambaya ce game da mutane, na'am suka ga albasha, hukunci darajar Allah la ilaha illallah. Sai su ce, la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Da ni ne zan na ga wancan albashi, da sai ni fiye da haka. Kuma ga abin da ke daidai ba sai abin da kuke shi. Sai ce, la ilaha illallah. To ya kama ya darajar wannan kuma suka ga wannan ba da haka.
to misali dai mutum ya ga wani yayi wani mugun aiki ko shi ma sai ya ga wannan mugun aiki ya bauye shi ce shi da shi ne ma da ya fi haka to nan gun dai ita la ilaha illallah da yayi to ya matso mana ita la ilaha illallah da yayi tunda ta taimakon alfahasha ce ni ban isa in ce tana da lada ba gaskiya ban isa in ce tunda ai kaga wannan la ilaha illallah ba ta ta'ajjubi bace a wajen bin Allah a'a ta ta'ajjubi ce a wajen saban Allah to ni ban isa in ce tana da lada ba amma dai abin da aka sani manzo Allah ya ce idan mutum ya ya tuna sunan Allah a lokacin da ya ga wani abu na mamakin Allah to Allah zai rubuta mashi ladan ibadar shekara guda to shi ko wannan ya ga wani abu ne na saban Allah sai ya la ilaha illa wa yana nabin da shi ne abin da zai na saban Allah ya ji wannan sai kaga la ilaha illa wa dai zuwa ce ba muhallin ta bane to da haka wannan dai ni abin da zan ce mai gaskiya bai kamata ba abin da zan ce kenan bai kamata ba gaskiya bai kamata musulmi ya ga wani yayi fajirci ba ya ce shi da shi ne da yayi kaza ina fata an fahimta na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah wani mutum ne ya farka daga bacci ya lokacin sahur na'am lokacin da ya farka lokaci ya riga ya kura na'am ya farka kamar karfe shida a arba'in da bakwai na'am sai ya yi kokari ya fara cin abinci lokacin zai an kara ya gama ciwo biyar sauran yanci eh da matsayin wannan abin
To abin da ya kamata dai sai ya tambaya wani lokaci alfijir ke hudowa. Yanzu mu dai yanda yanayi ke nuna alfijir na hudowa ne karfe hudu da minti arba'in a Kano da minti arba'in munan kuma akwai bambancin minti uku zuwa minti biyar kaga dai duk abin da mutum yake zuwa saura kwata a ce ya ma gama safar to shi kuma sai biyar saura minti kaga alfijo ya hudu to da haka wannan matsayin azumin shi sai ya kame baki in Allah ya kai mu bayan Ramadana sai ya rama ɗaya wannan shi ne insha Allah Allah ya mana mu wa alaikum salam na'am Mm. Na'am.
shi yin jihadin a cikin abiya shi ne mafi ala ko kuma mutum ya bari ko zalunci shi aka yi ya sallah sa aka yi ya ba Na'am. To, alhamdulillah wannan tambayar kamar ma an sa irin ta kwanukan baya ko? To abin da ya kamata a garin kalla shi duk wanda mutum ya yayi. Shi musulunci fa'i gare wanda ya kokari ya tai neman juma'a tunda zai iya wuce nan ma wajen neman kuɗi. Ko? To yayi kokari albashi lada kuma ya samu juma'a. Haka nan kuma wanda shi kuma ya zauna ya azhar din shi alhamdulillah Allah ba zai tuhumai ba dan ba shi bane ya ki zuwa juma'a. abinda manzo Allah ya ce wanda ya bar juma'a uku ba da uzuri ba aiko dai an hana yana cikin uzuri ko to da haka in mutun ya zaman shi ya azhar yayi in ya tayi juma'a wani ku yayi insha Allah Allah ya mana muwafaqa salat na an fara buɗe juyoyi to wani wani daren za mu ta yi sallar juma'a da shi fi anya Amma haka, alfarma yana da nasara kuma da anya da ko kuma muna fata yanda Nijar aka bude Borno Zamfara aka bude mu ma Allah ya juyo da hankulan shugabanninmu tsoron da suke ji Allah ya cire musu su bude mun sallar juma'a muna sallar ashan muna sallar isha'i cikin jama'a Allah ya mana wannan alfarman manzon Allah kuma kada Allah ya ƙara maimaita mana irin wannan musibar da duniya ba a taɓa yin ta ba. kada Allah ya maimaita mana ita alfarman manzon Allah Fatiha da salati Fatiha